نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine darasinmu na 34 a littafin al'adabin mufradi na al'imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1181 da suka shige muna roƙon allah madaukaki ya ƙara masa rahama littafi ne wanda shi ne mafi daraja daga cikin littafai da suke karantar da ladubban musulunci kuma wannan darasi da za mu gabatar insha allah yana karantar da mu cewa an hana cutar da bayi ta magana ko ta aiki shari'ar musulunci ta hana a cutar da bayi imma ta lafazi ko kuma ta aikin da za a sa su yi kuma za mu ci gaba daga hadisi na 189 babi na 96 babu sibabil abid babin da yake magana akan zagin bayi الإمام البخاري يتي حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد قال حدثنا واصل واصل الأحدب بن حيان قال سمعت المعرور بن سويد الكوفي واصل واصل الأحدب يتي ناجي المعرور bin suwaid wani tabi'i wato yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rur bin suwaid al-kufi ya yi bayanin hadisai daga abdullahi bin mas'ud abu zar gifari da ma wasu mutane daga cikin sahabbai wannan malami al-ma'rur bin suwaid wato tabi'i daga cikin waɗanda suka yi karatu wurinsa akwai al-imam al-a'mash shine suleiman bin mihran yana cewa allah maɗaukaki ya masa tsawon rai ya kai shekara 120 amma aswadar ra'su wal lihiya babu furfura a tare da shi shekara 120 al-ma'rur bin suwaid ya ƙulu yana cewa ra'aitu abu zarrin na ga abu zarrin algifari sunan abu zarri daga cikin sahabbai shine jundub bin junadat al-gifari jundub bin junadat al-gifari ahadu sadiqin al-awwalin abu zarri al-gifari yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'imamu zahabi da wasu malaman tarihi suka yi magana a kai misali siyaru a alamin nubala mujallar na biyu shafi na 48 al'imamu zahabi yana cikin malaman da suke cewa waɗanda suka ba da labarin abu zarar gifari yana cewa shine mutum na biyar wajen musulunta wato idan ana maganar waɗanda suka fara musulunta a duniya abu zarar gifari yana cewa shine mutum na biyar na'am yana cikin na farko babu shakka amma akwai sabani akan cewar shine mutum na biyar ko kuwa amma babu shakka Abu Zar al-Ghifari yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fara karban musulunci Al-Ma'rur bin Suwaid yace naga Abu Zar al-Ghifari wa alaihi hullatun yana sanye da saitin sutura shine al-hulla al-hulla shine saiti na sutura wato up and down zama kayanka gaba ɗaya iri guda sama da ƙasa wa ala gulamihi hulla shi ma yaronsa wato bawansa kenan bawansa shi ma yana sanye da sutura kusan iri ɗaya ibn hajjar cikin fathul bari mujallar na farko shafin 108 ya ce wa gulamu abi zarril mazkur lam yusamma shi wannan bawan abu zar gifari din ba a kira sunansa ba wa ya tamilu an ya kuna a ba murawihin maula abu zar amma tana yiwuwa shi ne abu murawihin wanda ya tabbata cewa bawan abu zar gifari ne kuma al'imamu muslim a littafin alkuna yana cewa sunansa sa'adu wato shi al-ma'arur bin suwaid ya ce ya ga abu zarar gifari yana sanye da kaya saiti sama da ƙasa iri guda bawansa ma haka sama da ƙasa iri guda wato sun sa kaya iri ɗaya ya ce fasa alnahu an zalika sai muka tambayi abu zarar gifari game da dalilin da ya sa ya yi kaya iri ɗaya da bawansa faƙada sai ya ba shi labari ya ce a zamanin da wato can farko inni sababtu rajulan na yi zage-zage da wani mutum shine sababtu mun yi zage-zage ba inni sababtu ba sababtu rajulan na yi zage-zage da wani mutum wato kamar an samu bacin rai a tsakaninsu har ta kai ga ya zage shi fashakani ilan nabi sallallahu alaihi wasallam cikin zagin da na yi masa akwai wadda ya mara zafi saboda haka sai ya kai kara na wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙaɗa liyan nabiyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min a ayyartahu bi ummihi yanzu ka zage shi ta mahaifiyarsa idan aka ce ayyartahu ma'anarsa asabbu at-ta'yir huwa sabbu yanzu ka zage shi ta amfani da mahaifiyarsa قلت نعم سينتي ثم قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن إخوانكم خولكم yan uwanku ne masu muku hidima wato waɗanda suke tare da ku muƙarrabai su ake kira alkhawala inna ikhwanakum khawalukum masu muku hidima yan uwanku ne wato karka ɗauka saboda laborori sun zo gidanka suna maka aiki ai kana da wata daraja ta daban a sama da su la dukkansu mutane ne kamar ka ja'alahumullahu tahta aydikum kaddara ce Allah madaukaki ya sa waɗannan mutane za su zama suna karkashin hannuwanku inda Allah ya ga dama da kai ne bawan shine mai gidan faman kana akhuhu tahta yadayhi saboda haka wanda dan uwansa ya zama yana karkashin hannuwansa fal yut'imhu mimma ya'kul sai ya ciyar da shi daga abin da ya ci wani yulbisu mimma yalbasu ya tufatar da shi daga suturar da ya sa shi ma wala tukallifuhum ma yaglibuhum haka ne ko kada ku dora musu abin da ya fi karfinsu kada ku dora musu aiki shine a taklif kada ku dora musu aikin da zai rinjaye karfinsu fa in kallaftumuhum idan kuwa kun dora musu aikin da ya fi karfinsu ma ya galibuhum fa'ainuhum sai ku taimaka musu wannan riwayar ta inganta tana irwa'ul galil hadisi na 2176 hadisin al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin jami'u sahih a wurare da yawa wato hadisin yana sahihul bukhari a wurare da yawa daga ciki akwai kitabul iman babul ma'asi min amri jahiliya hadisi na 30 yanda ya zo a cikin al-jami'u sahih wato a cikin sahihul bukhari sabani yanda yazo cikin al'adabul mufrad al-imam al-bukhari yace anil ma'rur bin suwaid an karbo hadisin nan daga al-ma'rur bin suwaid qala yace laqitu aba zarrin bin rabaza na hadu da abu zarr gifari a wani guri wani gari wanda ake kiransa ar-rabaza wato akwai wani gari da ake kiransa ar-rabaza gari ne wanda ke gabas maso kudu da madina yana gabas maso kudu da madina tsakaninsa da madina ya kai tafiyar kilomita 200 garin yana da ɗan nisa da madina arrabaza yana daga cikin garuruwa da suka yi tashi a zamanin da domin yana cikin wuraren da ya shahara da kiwon dawakai ana kiwon dawakai da raƙuma wannan garin kuma ƙasa ne mai dausayi sabanin yadda ƙasashen yadda ƙasar larabawa akasari akasanta da rairayi ita wannan garin ƙasanta yana da albarka ana samun shuke-shuke da yawa malaman tarihi suna cewa ana samun shuke-shuke waɗanda sun fi nau'i hamsin a wannan garin an rabaza yana gabas maso kudu da madina yana daga cikin wato garuruwan da a zamanin saiduna usman bin affan allah ya kara masa yarda yana cikin garuruwan da aka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a gurin daga cikinsu akwai abu zarar gifari abu zarar gifari ya bar madina ya koma zama a wannan gari an rabaza hijira na da shekara talatin zamanin sayyidina usman bin affan yana shugabanci kuma a nan ya rasu a wannan garin ya rasu abu zarar gifari shi al-ma'rur bin suwaid da ya ba da labari ai ya tafi arrabaza ne ba madina ba ne ya tafi arrabaza ya taras da abu zarar gifari ga irin halin da ya same shi shi ne ke ba mu labari yana tambayan abu zarar gifari ya aka yi kana sanye da kaya iri guda da bawanka sai ya ce to ga labari ya ba shi labari kuma a lokacin da abu zarar gifari ya rasu tawagar sahabbai sun fito daga syria daga kasar syria za su tafi aikin haji saboda haka sun biyo ta gudun daga cikinsu akwai abdullahi bin mas'ud ce sun kai mutum goma sha shida imma sun fito syria ko ko sun fito ta iraq lokacin da suka iso an raba za suka tarz da abu zarar gifari ya rasu abdullahi bin masudu shi ya wanke gawansa allah ya kara musu yarda daga cikin waɗanda suka zauna a wannan garin akwai utubatu binu gazwan utubatu binu gazwan shi ma yana cikin waɗanda suka fara musulunta har ma ana cewa shine mutum na bakwai wanda ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne wanda ma ya kafa garin albasra shi ne wanda ya kafa garin albasra ya zauna a wannan gari sannan akwai sahabin da ake kiransa muhammad bin maslama a lokacin da aka samu rikici zamanin sayyidina usman bin affan allah ya kara musu yarda ya bar zama garin madina ya kaura ya koma arrabaza ya zauna na wasu shekaru kafin nan ya dawo madina Allah ya amshi ransa hijira na da shekara 43 akwai yaron sayyidina umar da ake kira asim bin umar bin al-khattab asim bin umar bin al-khattab shi ma anan ya zauna wanda asim yana cikin manyan malamai zamanin farko babban malami ne ya rasu a rabaza hijira na da shekara 70 akwai sahabi da ake kiransa salamatu bin amrin ibn al-akwa shi ma lokacin da aka kashe sayyidina usman bin affan Allah ya kara musu yarda salama ya yi kaura ya bar madina ya dawo rabaza ya yi aure a nan ya haifi yara saura 'yan kwanaki kaɗan ya bar duniya ya sake baro a rabaza ya koma madina Allah ya amshi ransa aka binne shi a makabartar albaƙe hijira na da shekara 74 don haka gari ne wanda ke da shahara kwarai akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zauna a gurin yana nesa da madina mun ce garin yana arewa maso kudu da madina kilomita 200 ya samu shahara tsawon shekara 300 sannan daga baya garin ya mutu garin ya mace ya kuma ɓace bayan ya mutu garin ya ɓace ya zama ba a iya sanin ina ma garin yake sai ba da dadewa ba aka samu fitattun malamai a saudiya masana tarihi waɗanda suka gano wannan gurin amma dai kufayi ne saboda aka garin ya riga ya mutu ya samu shahara tsawon shekara 300 a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin garin tashansa ya ɓace in ka duba mu'jamul buldan mujallar na uku shafi na 24 to daga cikin waɗanda suka tafi arrabaza saboda domin mutane kan tafi arrabaza saboda ƙoƙarin ganin sahabi don ɗaukan ilimi gurinsa tun da shi baya garin madina in kana son karatu wurinsa ai dole ka bi shi akwai daga cikinsu akwai shi wannan tabi'i da ake kiransa al-ma'rur bin suwaidi ya ba da labari hadisin yadda riwayar ta zo cikin sahihul bukhari sabani yadda ya zo cikin al'adabul mufrad al-ma'rur bin suwaid ya ce wa alaihi hulla wa ala gulamihi hulla yana sanye da saitin kaya bawansa ma yana sanye da wannan kayan fasa altuhu an zalika sai na mar tambaya faƙalu sai ya ce inni sababtu rajulan na yi zage-zage da wani mutum wato an taɓa samun lokacin da muka yi zage-zage da wani a wata riwaya ta al'imam muslim domin hadisin yana sahihu muslim ya ce ina huka na baini wa baina rajulin min ikhwani an taɓa samun daga cikin ‘yan uwana an taɓa samun wani mutum wanda magana ta shiga tsakanina da shi kaga ya kira shi ya ce ɗan uwana ko da yake saɓani ne ya shiga tsakaninsu wanda har sun kai ga zagin juna amma abu zarar gifari ya ce ɗan uwana daga cikin ‘yan uwana akwai wani mutum wanda aka samu saɓani tsakaninmu wa kanat ummuhu ajamiyya mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce fa'ayyartuhu bi ummihi sai na aibanta shi na ɓace shi da mahaifiyarsa fashakani ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai ƙara na wurin annabi sallallahu alaihi wasallam falakitun nabiya sai na haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala lin nabiyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya aba zarrin a ayyartahu bi ummihi yanzu ka aibanta mutumin nan ta mahaifiyarsa sai ya ce inna kamru'un fika jahiliyatu kai mutum ne wanda akwai halin jahiliya a tare da kai har yanzu inji annabi sallallahu alaihi wasallam inna kamru'un fika jahiliyatu lalle kai mutum ne wanda akwai halin jahiliya a tare da kai har yanzu sannan kaga babu wannan kalmar a cikin al'adabul mufrad amma yana cikin sahihul bukhari yace ikhwanukum khawalukum yan uwanku ne masu muku hidima ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne ya saka su a karkashin hannuwanku faman kana akhuhu tahta yadihi wanda dan uwansa yake karkashin hannunsa falyut'imuhu mimma ya'kul sai ya ciyar da shi daga abin da ya ci wal yulbisu mimma yalbas ya tufatar da shi daga tufafin da ya saka wala tukallifuhum ma yaglibuhum kada ku dora musu abin da yafi karfin su fa in kallaftumuhum fa'ainuhum idan ko kuka dora musu abin da yafi karfin su to ku taimaka musu wannan yana kitabul aiman sannan akwai kitabul adab sahihul bukhari babu ma yunha minas sababi wal la'ani yanda riwayar ta zo duk dai yana sahihul bukhari قال المعرور بن سويد يتي رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت هلا وأعطيته صوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام an taɓa samun lokacin da magana ta shiga tsakanina da wani mutum wa kanat ummuhu ajamiya mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce faniltu minha sai na taɓa ta wannan riwayar kenan na taɓa mahaifiyarsa me ya nufin na taɓa ta wato ya ɓace ta kenan fa zakarani ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci labari na wajen annabi ya kai ƙarana faƙalali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun tambaya a sababta fulanan shin kayi zage-zage da wane ƙultu na amna ce ƙwarai kuwa ƙalu sai ya ce a fanilta min ummihi shin ka taɓa mahaifiyarsa wajen zagin shi ƙultu na amna ce ƙwarai kuwa a riwaya ta al'imamu muslim yana kitabul adab babu ita'amil mamluk mimma ya'kul wa ilbasuhu mimma yalbas wala yukallifuhu ma yaglibuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar a ayyartahu bi ummihi ka bace shi ta halittar mahaifiyarsa fa kun zai ce ya rasulullah ai abu ne sananne man sabbar rijal sabbau abahu wa ummuhu duk wanda ya zagi mutane ai za su zagi baban shi da maman shi me ne sabon abu dai an samu haka wato shi bai dauka wani babban abu bane ka bace shi da mahaifiyarsa sai ya ce ai ya rasulullah duk wanda ke zagin mutane ai za su zagi baban shi da maman shi kaga wato eh na zaga ke kala sai manzo Allah ya ce innaka mur'un fika jahiliya lalle kai mutun ne wanda akwai halin jahiliya a tare da kai kuntu sai nace a a ala hini sa'ati hadhihi min kibari sinni ya rasulullah a irin wannan lokaci da nake da tsufa kuma na dade a musulunci kaga yana mamaki yanzu a irin wannan yanayi a matsayina na waɗanda suka fara musulunta wanda ya tsufa a musulunci gashi na manyanta har yanzu a tare da ne akwai wani hali na jahiliya kaga yana mamaki saboda bai san cewa ka ɓaci mutum ta amfani da mahaifiyarsa babban laifi ne ba bai sani ba shi ne sai manzo Allah ya ce na'am ala hali sa'atika min alkibari kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yace a halin da kake a yanzu na yawan shekarunka na dadewarka a musulunci har yanzu a tare da kai akwai halin jahiliya sai manzo Allah yace hum ikhwanukum bayin nan da kake gani yan uwanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne ya saka su karkashin hannuwanku faman ja'ala Allahu akhahu tahta yadihi wanda Allah ya saka dan uwansa a karkashin hannunsa falyut'imhu mimma ya'kul sai ya ciyar da shi daga abin da ya ci wal yulbilsu mimma yalbasu ya tufatar da shi daga suturar da ya sa wala yukallifuhu min al'amali ma yaglibuhu kare dora masa aikin da yafi karfin sa fa in kallafahu ma yaglibuhu falyu'inhu alai in ya dora masa aikin da yafi karfin sa to ya taimaka masa me hikimar kawo hadisin nan shi yasa babin sunansa zagin bayi abu ne mai sauki to ga labari wannan labarin yana gwada maka cewa ka zagi mutum ba karamin abu bane ana ma cewa mutumin da aka samu jayayya tsakanin abu zarar gifari da shi shine bilal a nan ba a faɗi sunan waye abu zarar gifari ya samu jayayya tsakanin har ya kai ga zage-zage ba a faɗa ba amma malaman hadisi da yawa suna tabbatar da cewa bilal ne bilal wanda sai na abubakar as-siddiq Allah ya kara musu yarda ya yanta shi akwai riwayar da yake cewa kana baini wa baina rajulin kalamun wa kanat ummuhu ajamiyya an samu lokaci da aka samu jayayya tsakanina da wani mutum kuma mahaifiyarsa ba balarabiya bace faniltu minha sai na bata ta wannan yana sahihul bukhari kitabul adab babu ma yunha min as-sababi wal la'n hadisi na 5,590 yana sunan abi dawud hadisi na 5,157 don haka yasa a cikin fathul bari ibn hajar ya kakkawo hadisan riwayoyin da aka samu na jayayyar da ta auku tsakanin abuzar gifari da wani yake cewa abinda abuzar gifari ya gaya masa ya ce masa yabna sauda'i ya kai dan baka ya kai ɗan bakar mace kaga ya aibanta halittar mahaifiyarsa to amma wannan kalmar ta cewa abu zarar gifari ya faɗi wannan lafazi babu shi a hadisi gaba ɗaya inda ya inganta shi da abu zar gifari abin da ya faɗa mana an samu jayayya tsakanina da wani mutum na kuma ɓace shi ta mahaifiyarsa mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce amma ba a faɗi ainihin kalmar da ya faɗa mishi ba ta amma akwai riwayar da aka samu cewar ga abin da ya faɗa ya ce masa ya kai ɗan baka bakar mace kaga ya ɓata shi ta halittan mahaifiyarsa وأن الرجل المذكور هو بلال المؤذن ما هي في بلال سننت همامة همامة إتما مسلماتي يزما wato a wannan labari cewar shi abu zar gifari ya ɓaci ita wannan mahaifiya ta bilal hamamatu akwai riwayar da ta zo da cewa kana baina abizarrin wa baina bilal muhawara an samu muhawara tsakanin bilal da abu zarri fa'ayyarahu abu zarrin bisa wadi ummihi sai abu zarrin ya ɓace shi da wato baƙin launin mahaifiyarsa fantalaka bilalun ila rasulillah sai bilal ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi ta'ayyarahu bizari ya kai ƙaran abinda abu zarri gifari ya faɗa masa wannan riwaya tana nuna cewa shi kansa bilal shine wanda ya kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar hakan ne hadisai ingantattu suka tabbatar to amma duk hadisai da suka inganta babu wani hadisin da ya tabbatar da cewa abu zar gifari ya faɗi kalmar cewa ya kai ɗan bakar mace babu hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da wannan sannan babu hadisi ingantacce da ya tabbatar da cewa bilal ne shi dai abu zal gifari ya ɓoye sunan mutumin da aka samu jayayya tsakaninsa da shi shi ya sa dr yusuf al-karabawi a littafinsa al-halal wal-haram ya kawo labarin nan sai ya tabbatar da wannan lafazi ga abin da abu zar ya faɗa shine muhammad nasiru dinar albani ya masa martani a littafinsa gayatul maram shafin 152 yana cewa babu inda aka samu hadisi tabbatacce ga lafazin da abu zar gifari ya gaya ma bilal amma cewar ya ɓace shi haka ne kuma cewa bilal ne malaman hadisi da yawa sun tabbatar da wannan kamar al'imamun nawawi yana sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha ɗaya shafin 134 haka ma ibn hajar a cikin fathul bari mujallar na farko shafin 86 da alhafizul aini a littafin umdatul qari mujallar na 22 shafin 126 malaman hadisi sun tabbatar babu shakka bilal ne aka samu sabani tsakaninsa da abu zarri gifari wanda ta kai ga abu zarri ya zage shi bilal ya kai kara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi akwai hikima cikinta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna kamru'un fika jahiliya wannan lafazin baya cikin al'adabul mufrad yana yana cikin lafuzan da suka zo cikin riwayoyi da suka zo a sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud da sauransu kai mutum ne wanda akwai jahiliya a tare da kai yana da kyau mu bambanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma abu zarri kai jahili ne ba a'a kuskure ne ba za ka kira mutum jahili ba manzon Allah bai faɗin magana ta alfasha sallallahu alaihi wasallam maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dai jahili ne ya ce kai dai mutum ne wanda akwai halin jahiliya a tare da kai kaga wannan shine magana mai ma'ana wanda za ta sa abu zarri gifari ya yi tunani bai ce masa kai dai jahili ne ba domin kalmar jahilci tana zama kalmar zaki domin ko da mutum yana da karatu ana ce mai jahili idan bai aiki da iliminsa idan ya zama an ce ma abuzar gifari kai jahili ne kaga wannan kalma ce take da nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba sai ce kai dai mutum ne wanda a tare da kai akwai halin jahiliya abinda ya kamata mu lura da shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taho lokacin da Allah ya aiko shi ya taras da larabawa suna da halaye da al'adu masu yawa ya yi ta faɗa da waɗannan halaye da al'adu marasa kyau waɗannan halaye marasa kyau su ne ake kira halayen jahiliya waɗanda manzon Allah ya hana wanda da larabawa sun saba da shi amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho sai ya hana me yasa ake kiransa jahiliya kamar yadda malamai suke cewa kalma ta aljahiliya min aljahali idan aljahalu biddul ilmi idan aka ce jahiliya kishiyan ilimi kishiyan ilimi saboda haka idan aka ce hali ne na jahiliya wato halin da allati kana alaiha al-arabu qabla al-islam min al-jahli billahi ta'ala wa rasulihi wa shara'i iddin abinda ya shafi rayuwar jahiliya na rashin sanin Allah da rashin sanin annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin sanin shari'o'in Allah da alfahari da alfahari da launi yana daga cikin halayen mutanen da kafin manzon Allah ya alfaharin kai balarabe ne wancan bakin fata ne alfaharin cewa kai mai kuɗi ne wancan talaka ne da ji da kai da sauransu wannan duk halaye ne na mutanen jahiliya in ka duba lisanul arab na ibn manzur mujalla na goma sha shafi na ɗari talatin da kuma mujamu mufradati alfazil qur'an shafi na ɗari guda haka nan aunin ma'bud mujalla na goma sha shafi na ɗari tis'in da bakwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi abu zarri har yanzu akwai halaye na jahiliya a tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da larabawa cikin waɗannan halaye ya yi ta karantar da su har Allah ya raba su da shi don haka yasa muhammad bin abdulwahab Allah ya masa rahama ya rubuta littafi sunan littafin masailul jahiliya akwai sharhinsa sharhu masailul jahiliya wannan littafin yana da muhimmanci ya kirga halayen da annabi ya taras larabawa suna yi marasa kyau a littafin guda 120 da wani abu na'am 131 halaye guda 131 waɗanda manzon Allah ya hana daga cikin al'adun larabawa da halayensu marasa kyau guda 131 inda za ka dubi alkur'ani da hadisan annabi haka za ka yi ta ciro ayoyi da hadisai waɗanda suka yi magana akan waɗannan halaye marasa kyau to waɗannan halaye waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da su shi ne yake cewa abu zarri kai har yanzu akwai wannan hali a tare da kai me yake nufi kamar yadda zo cikin aunul ma'bud wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haza ta'abiru min akhlaqil jahiliya kai abu zarri da kaɓaci bilal da halittar mahaifiyarsa yana daga al'adun mutanen jahiliya don haka fafika hulukun min akhlaqihim a tare da kai akwai wani hali daga halayen mutanen jahiliya har yanzu baka bari ba wayan bagilil muslim Allah ya kuna fihi shay'un min akhlaqihim kuma bai kamata a ce musulmi akwai halaye daga cikin halayen mutanen jahiliya a tare da shi ba kaga wannan yana nuna cewa ba daidai ba ne a matsayinka na musulmi ya zama za ka ɓaci wani ta halittar mahaifiyarsa wato ya nuna kenan kamar baka yi aiki da ainihin karantarwa musulunci ba yana nufin ma zalafi ka hulukun min akhlaqil jahiliya har yanzu akwai ragowar halayen jahiliya tare da kai to wannan ba abu zarri kawai bane ba shi kadai bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ko da yake ya karantar da mu waɗannan halaye marasa kyau na jahiliya amma har ƙarshen zamani ba za a rasa musulmai waɗanda za a zama zai zama a tare da su akwai waɗannan akwai wasu daga cikin halayen nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ma cikin wasu hadisai kamar misali akwai hadisin abu malikin al-ash'ari wanda manzon Allah yake cewa arba'un fi ummati min amr jahiliya akwai halaye guda hudu daga cikin al'amarin mutanen jahiliya wanda za su tabbata cikin al'ummata la ya turku na hunna ba za su taɓa bari ba har ƙarshen duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai halaye guda hudu duk inda mutum ya kai ga imani ba a rasa waɗannan halaye tare da musulmai duk inda aka kai ga ƙoƙarin karantar da ayyuka na imani ba za a rasa waɗannan halaye ga musulmai ba har ƙarshen zamani amma ba wai ga kowa ba la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min amrin jahiliya fi ummati wato ba a rasa waɗannan halaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfakhru fil ahsabi alfahari da asali kun ga alfahari da asali yana daga cikin abin da Allah ya aiko annabi ya yi faɗa da su abubuwan da annabi ya yi faɗa da su halayen mutane ne kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutane ba za su bari ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka lura har yanzu haka ne har yanzu musulmai za ka samu suna alfahari da asali aini asali na ba filatani ne aini asali na ba haushi aini asali wani kuma saboda asalin nashi yana ganin kamar yana da kaskanci sai ya rika boyewa bai ma so a san asalinsa kaga ɓoye wanda ya yi shi ma yana tare da wannan jahiliya din saboda bai kamata ka ɓoye halittar da Allah ya maka ba kowane yare Allah ya fito da kai haka Allah ya ga dama ya halicce ka ka fito daga wannan kabila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ta'an fil ansabi da kuma sukan asali don haka yasa a shari'a ba daidai bane ka aibanta kabila gaba ɗayan la ba daidai bane ta'an fil ansabi sukan asali wal istisqa'u bin nujum da neman wato agajin ruwa ta amfani da taurari wanne ya hatu da kururuwa a lokacin mutuwa wannan baka rasa shi cikin musulmai hatta gidan malamai da an yi mutuwa zaka ji suna rusa ihu kururuwa manzon Allah ya ce al'amarin jahiliya ne kuma musulmai ba za su bari ba bayan an yi mutuwa domin ihun da ake bai dawo da matacce duk kukan da za a yi ba zai dawo da mutumin nan da ya mutu ba maimakon ihun dama addu'a ake masa da ya fi dacewa hadisin yana sahihu muslim kitabul jana'iz babu ma yukrahu minan niyahat alal mayyit wannan ya tabbatar da cewa dan an ce ma Abu Zarri a tare da kai akwai wani hali na jahiliya ba wani abu bane sabo tunda har yanzu akwai halayen jahiliya waɗanda mutane ba su bari ba akwai hadisin Abu Huraira shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnani fi nasi huma bihim kufurun akwai halaye guda biyu kafurci ne kafurci ne amma su yana tare da mutane at-ta'anu fi nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit sukan asali da kururuwa akan mutuwa sukan asali kafurci ka soki asalin wani don babu wanda ya halicci kansa Allah ne ya ga dama ka fito cikin Hausawa ko Filani ko bare bari inda ya ga dama sai ka fito wani kabila wata kabila daban don haka ba dabarar ka bace bare har ka ce za ka yi alfahari da ita la ba dabarar ka bace Allah ne ya ga dama ya fito da kai to don haka sukan asali kafirci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka soki asalin mutum manzon Allah ya ce kuma ba za su rabu da mutane ba waɗannan halayen mutane na da wannan hali za ka ga har yanzu ana rike da irin waɗannan halaye kuma asalinsu ba su da kyau ga anniyatu alal mayyiti kururuwa akan mutuwa shi yasa malamai suka rubuta littafai don kokarin an karar da musulmai game da ire-iren waɗannan halaye marasa kyau kamar yadda muhammad bin abdul wahab ya rubuta masailul jahiliya haka ibn taymiya ya rubuta iktida'u siratul mustaqim hikima hikimar da ta sa ya rubuta littafin iktida'u siratul mustaqim saboda ya kirga maka halaye marasa kyau waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da mutane akai kuma ya ringa karantarwa akan cewa abubuwan nan ba su da kyau a cikin littafin a mujallar na farko shafi na 69 ya ce akhbara anna ba'ba amril jahiliya la yatrukuhu an-nasu kulluhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya ba mu labari akwai wasu daga cikin al'amura na mutanen jahiliya wanda jama'a ba za su bari ba ba za su taɓa bari ba zamman liman lam ya turku haza ya tabi an na kulla ma kana min amur jahiliya wa fi'ilihim fahuwa mazmumin fi dinin islam saboda haka duk abin da ka ji annabi ya danganta shi da jahiliya to ana aibanta shi ne bai dace ga musulmi ba kaga ana magana ne akan zagi zagi bai dace da musulmi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tare da kai akwai wani daga cikin halayen jahiliya duk inda kaga Allah ya hada kalmar jahiliya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kalmar jahiliya da wata magana to wannan abin zaka samu sabanin abin da annabi ya zo da shi ne kamar misali a suratul ahzab aya ta 33 wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ana cewa mata ku tabbata gidajenku ku rika ku daina fita fita irin na jahiliyyan farko fita irin na jahiliyyan farko wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu wannan yana nuna maka tabbatar mace a gida shine abinda manzo ya zo da shi fitanta yana kama da yanda mata suke ne a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah da don haka yasa bayyuwa bayyuwa ga mutum ya ce zai ba wa mata damar cuɗanya da maza kai tsaye ba tare da ya koma fada da sunnar manzon Allah ba domin akasi ne shi da kansa Allah ya faɗa cikin alkur'ani shi yasa ibn taymiya ya kawo misali yace zamman li hali jahiliyyatil ula wa zalika yaktabi al man'a min mushabahatin fil jumla duk inda kaji an ce kaza jahiliya ne to kar ku yi koyi da shi shine yace to daga wannan misali aka samu maganar Abu Zar al-Ghifari lamma ayyara rajulan bi ummihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa innaka mur'un fika jahiliya fa innahu zammun li zalika al-khuluq kaga manzo Allah yana aibanta wannan halin na zagin mutum ka baci mutum ta halittar mahaifiyarsa ya saba ma tafarkin sunna ya saba ma karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisai da yawa sun tabbatar da akwai halaye waɗanda mutane ba za su bari ba kuma ba su da kyau daga cikin waɗannan halaye kamar da muka faɗa akwai hadisin abu malikin al'ashari akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abdullah bin abbas wanda duk suna tabbatar da cewa mutane ba za a rasa waɗanda ke rike da halaye na mutanen jahiliya ba hatta bayan tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin manzon allah ya bar duniya sai da ya mana gargaɗi game da alfahari alfahari ba shi da kyau ya faɗa cikin hudubarsa ya faɗa cikin hudubarsa ta bankwana wanda yana cikin sunan abi dawud yana kitab abuwabin naumi babin fi tafafuri bil ahsabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha zahaba anku ubbiyatal jahiliya manzon Allah ya ce sahabbai yana daga hudubar da yayi ga musulmai gaba daya Allah ya kawar muku da mugun halin nan na mutanen jahiliya mugun hali na mutanen jahiliya wa fakhar habil aba'i alfahari da ni dan wane ne ni asali na gidan su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa musulmai gaba daya yace inna ma huwa mu'minun taqiyyun aw fajirun shaqiyyun mutum biyu ne a duniya ko dai na kware ko na banza ba maganar ni dan wane ko dan asalin wane annasu banu adam mutane gaba ɗaya yan adam yaran annabi adam ne wa adamu khalqun min turabin annabi adam ko halitta ne da Allah yayi daga turbaya saboda haka manzon Allah yace yad'an rijalun fakhrahum bi aqwamihim tilas mutane su daina alfahari da mutanansu wato da kakanninsu ka daina alfahari da ni dan wane jikan wane ko ni kabila ta wane inna ma hum fahmun min fahmi jahannam wanzu Allah yake cewa garwashi ne daga cikin garwashin wutar jahannama alfahari bayi da bayi da kyau a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya inganta manzon Allah ya tsawatar mana saboda haka yasa alfahari da asali da aibanta wani ta halittarsa ya saba ma sunnar manzon Allah kaga ba ma sai bayi ba zagi gaba ɗayansa haramun ne shine abin da babin nan yake karantar da mu ka zagi mutum haramun ne bare kuma ka ɓace shi da halittar mahaifiyarsa Allah ya kare mu ta babi na gaba babi na 97 hal yu'inu abdahu shin mutum zai taimaka ma bawansa na'am ai hadisin da muka karanta ya tabbatar da haka hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in kallaftumuhum ma ya galibuhum fa'a'inuhum idan kun ɗora ma bayanku abin da ya fi ƙarfinsu to ku taimaka musu حدثنا آدم بن إياس الخراساني قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو بشر أبو بشر شين جعفر بن أبي وحشية إياش آه إياس اليشكري قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناجي سلام بن عمرو yana ba da labari game da wani mutum daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kala wato an samu wani sahabi bai ayyana sahabin ba kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arikakum arikakum ihwanukum bayanku yan uwanku ne fa ahsinu ilaihim sai ku kyautata musu ista'inuhum ala ma galabahum ku taimaka musu kan abin da ya rinjaye su ya fi karfin su wa a'inuhum ala ma gulibu ya zama wato ma galabakun ku nemi taimakon su akan abin da yafi karfin ku kuma ku taimaka musu akan abin da yafi karfin su wato ku nemi taimakon bayi akan abin da ku yafi karfin ku shine ma galabakum ista'inuhum ku nemi taimakon su wa a'inuhum kuma ku taimaka ma bayinku alama gulibu akan abin da ya ci karfin su wato sai ya zama kai da bawa kamar cuɗe ni in cuɗe ka kuke taimaka ma juna kuke hadisin yana musnadul imam ahmad da kuma musnadul imam abi ya'la hadisin bai inganta ba yana da rauni domin yana silsilatul da'ifa hadisi na 1641 amma hadisi na gaba yana karfafa mishi don al-imam al-bukhari yana kokarin tabbatar da cewa in ka sa bawanka aiki za ka taimaka masa حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب الفهري قال أخبرنا عمرو بن الحارث المصري عن أبي يونس yace an karbo hadisin daga abu yunus sulaiman sulaim bin jubairin ad-dausi an abi huraira annahu qala abu huraira yace a'inul amila min amalihi ku taimaka ma kowane mai aiki game da aikinsa wannan hadisin yana da muhimmanci kwarai ku taimaka ma mai aiki game da aikinsa ba a ce bawa ba no ba bawa kaɗai ba ne ba a ce bawa ba duk wani mai aiki ku taimaka masa fa'in na amilan la ya abu huraira ya ce saboda mai aikin allah bai wofinta bai wofinta wato bai kunyata mai aikin Allah bai wofinta sai ya ce ya'ani alkhadim yana nufin wato mai maka hidima hadisin yana musnadul imami ahmad hadisi na 8724 kuma yana majma'u zawa'i na al-imam al-haythami yana hadisi na 6458 yana cewa wa isnaduhu hasan isnadin hadisin yana da kyau wannan hadisin yana ta karantar da mu in ka sa mutum aiki ka taya shi idan ka sa mutum aiki ka taya shi a inul amila min amalihi fa inna amila Allah la yakhibu mai aikin Allah bai wofinta mai aikin Allah bai wofinta abin nufi shine idan ka sa mutum ya maka aiki idan ka dauko lebura a gidanka ya maka aiki kaga shi yana aiki ne don ka biya shi kai kuma in ka zo kana aikin fa kana yi don waye kana yi don Allah ne saboda haka yasa ake cewa wai if you want something done better do it yourself idan da za ka yi abu da kanka da wuya ka ga aibu tare da shi shi yasa yake cewa fa inna amilallahi la yakhibu duk mai aikin Allah ba zai wofinta ba yau idan ka sa mutane aiki a cikin gidanka sai ka zo kai ma ka sa hannu wallahi ko suna da nufin su ha'ince ka za su fasa idan ma suna da nufin ha'inci to dole za a samu zai ragu ce a'a wani fa gashi nan to kaga maganar yaudara kuma ta kau ba za a yi tunanin a ci a yaudare ka ba sannan ko don ganin kai kanka kana aikin to zai sa masu kamanta gaskiya saboda shi girman kai wato hadari ne mai yawa hadarin sa yana da yawa don haka yasa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akai ko da yake wannan hadisin ya tsaya ga Abu Huraira amma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar al-imam ahmad shine u'tul amila min amalihi fa inna amila allahi la yakhibu u'tul amila min amalihi fa inna amila allahi la yakhibu wanda yana tabbatar mana misali daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali game da rayuwar manzon Allah domin in ka koma ga tarihi haka za ka samu rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke bada misali a kai shine lokacin da za a gina masallacin kuba inda shine masallacin farko masallacin farko a tarihin musulunci gaba daya wanda aka gina akwai labarai da aka samu kamar wanda shamusu bintun nu'man al'ansariya ta bada shamusu bintun nu'man al'ansariya akwai mata masu suna shamus daga cikin sahabbai ita wannan sahabiya ta ce nazartu ila rasulillahi hina kadima na ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso kuba lokacin da ya iso kuba wa nazala ya sauka a kuba wa assasa hazal masjid ta ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina wannan masallacin wato tana nufin masjid da kuba ta ba da labari ta ce fara'aituhu ya akudul hajara na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan dutse a sakhra hatta ya hasirahu hajaru har sai dutsen ya dankare shi wato manzo Allah yana yana tafiya kamar dutsen ya ci karfinsa wa anzuru ila bayadi turabi ala batnihi tana cewa har nakan gani nakan ga wato faran fari na turbaya inda ya gogi cikin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya'ti ar-rajulu sai ga mutum zai taho ganin annabi ya dauki dutse sahabbai zaka ga sun rugo a guje ya kula yana cewa bi abi wa ummi ya rasulullah i'tini akfika ya rasulullah ba ni dutsen je ka zauna ka huta sai manzo Allah ya ce la khuz hajaran mislahu a'a ban ni da dutsen nan kai ma je ka dau irin sa to nan da sai aka gina masallaci ba wai annabi samun inuwa ya zauna ba la yana daukan dutsen jama'a na dauka ana ta kokarin gina wannan masallaci na farko ta ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam da wata riwaya yu'assisu masjida quba fa rubbama ra'aituhu yahmilu al-hajar al-azim nakan ga annabi ya dauki dutse babba fayanharuhu ila batnihi manzo Allah zai rungumi dutsen ga cikinsa fa na'ati lina akhuzahu minhu wanda ya nuna ita ma tana cikin waɗanda suka yi ginin sai mu zo don mu karbi annabi fa yaqulu sai ce da'ahu wahmil gairahu kyale min wannan dutsen kai ma je ka ɗauki wani ta ce haka aka yi ta ginin nan aka yi ta gini hatta assasahu har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wannan masallacin sai annabi yana cewa inna jibril alaihi salam huwa ya ummul ka'aba shi ma mala'ika jibril ya taho ya ba da nashi gudunmawa shi yake saitin ka'aba faka na yi ƙalu innahu akawun masjidin ƙablahu shi ne mai riwaya yake cewa mai ƙibalahu wato masallacin da ya fi saitin alƙibla shi ne masallacin ƙuba saboda mala'ika jibril ya fi da alƙiblarsa akawun masjidin ƙibla hadisin yana littafin al-Imam Tabrani al-Kabir Mu'jam al-Kabir hadisin 801 da Musnad al-Imam al-Bazzar hadisin 313 akwai labarin Abdurrahman bin Amr ibn Harisa al-Ansari wanda shi ma ya magana game da wannan masallaci na Quba anna Umar kana ya'ti kana ya'ti masjid Quba yawm al-Ithnain wa yawm al-Khamis sayyidina Umar lokacin yana shugabanci yakan kai ziyara masallacin Quba ranar Litinin da kuma Alhamis فجاء يوما فلم يجد فيه أحدا من الناس وترانا يته مسلاتين قباء بترز دكوا با فقال سيتي ما لي لا أرى في هذا المسجد أحدا من الناس يا أكي بنغ كوا با مسلاتين نم سيتي والذي نفسي بيده ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa laqad ra'aytu rasulullah wa ababakarin wa unasan min ashabihi na ga manzon Allah da idanuna da sayyidina abubakar da wasu mutane daga cikin sahabbansa wa nahnu sai ya ce dukkanmu sayyidina umar saboda ya ba da muhimmancin masallacin ya ce dukkanmu da mu har da manzo da sayyidina abubakar nan kulu hijaratahu ala butunina muna ɗauko duwatsun da aka gina masallacin nan ne akan cikinmu muna rungumarsa ya ce wa inna rasulallahi lahuwa assasahu biyadihi manzon Allah da hannunsa ya kafa wannan masallacin wa jibrilu alaihi salam ya ummu lahu ka'aba mala'ika jibrilu yana ba da saitin inda ka'aba yake wato alqibla don haka yasa duk malaman tarihi sun kawo wannan a cikin littafan su illa dai abinda ibn al-asir ya faɗa cikin usdul gaba da ya kawo labarin ginin ginin masallacin quba ya ce inda aka samu kuskure shine cewa mala'ika jibril ya fidda alƙibla na ka'aba domin ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho madina lam takun alqiblatu ila alka'aba ba ka'aba ake fuskanta a yi sallah ba ana fuskantar baitul maqdis ne thumma huwilat ila alka'ab ila alka'abati ba'da zalika a bayan wani lokaci aka sake koma aka fuskanci ka'aba to wannan shine kadai abin da ya zama malamai sun yi tsokace a kansa yana al-isti'ab na ibn abdul barri hadisi na 3449 da littafin ustul gaba na ibn al-asir mujalla na shafin 374 haka nan ma'rifatu sahaba na abu nu'aym labari na 7176 wato abin la'akari da shi anan shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai sa a yi aiki babban aiki ginin masallacin farko bai je ya zauna ba me ya kamata ga kowa in ka sa aiki kai ma ka je a yi da kai ko da aikin gidanka ne ko da aikin gidanka ne idan ka sa aka yi ta wannan aikin yakan yi albarka fiye da a ce ba ka sa hannu cikin wannan aikin ba don haka yasa sai na umar ma yake mamaki ranar da ya kawo ziyara masallacin kuba ya gan shi MT babu kowa ba mai sallah ya ce abin mamaki masallacin da muka gina da hannuwanmu mu hadda annabi sallallahu alaihi wasallam a samu mutane su gane ma darajarsa ba ashe kaga masallacin yana daga abin da yasa yayi albarka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa ya gina wannan guri saboda haka yasa ainihi a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace gare ka shine kar ka sa aiki ka zauna in ka sa aiki a ga kai ma kana dan tabawa abinda ya sa al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin kenan wato kar ka saki jiki da cewa kana da bawa yayi ta maka aiki a'a kai ma ka rika yi kuma in ka lura da yadda manzon Allah ya zauna a gidansa yanda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama gidansa kamar yanda aka samu hadisai daga sahabbai misali akwai hadisin al-aswad bin yazid ya ce sa'altu aisha na tambayi aisha Allah ya ƙara mata yarda na tambayi aisha ma kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya suna ofi ahalihi mai annabi yake yi a cikin gida shi wannan tabi'i ya tambayi aisha Allah ya ƙara mata yarda yana so ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen zama da iyali tunda bayan da za a yi sani da ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa ya kamata ya tambaya sai matan manzon Allah matan annabi su za su ba da labarin irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gida kalat sai ta ce kana fi mihnati ahlihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana gida yana cikin hidimar iyalai fa idza habarati salatu qama ila salati amma idan lokacin sallah yayi manzon Allah sai ya zabura ya tafi sallah wato inda yana gida to yana cikin hidimar iyali hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu kaifa yakunu rajulu fi ahlihi sunan babin kenan yaya ya kamata mutum ya kasance a cikin gidan shi babi al-imam bukhari ya ya kamata ka kasance a gidanka kar ka zama oga ba ni wannan yi wancan a kai ma ya kamata ka samu tsintsiya ka aje a gefe wani lokaci ka kama shara kawai ba ni sai ce a kyale ni zan yi da kaina yana da tasiri yana da tasiri aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzo ya kasance cikin hidimar iyalinsa akwai wata riwaya da take musnadul imam ahmad da sahihu ibn hibban riwayar urwatu bin zubair wanda shi ma ya ce ya tambayi aisha Allah ya kara mata yarda kamar yadda al-aswad bin yazid ya tambaye ta ma kana rasulullahi yasna'u fi baitihi urwa bin zubair wannan kamar jika ne gare ta kamar wato ɗa ne gare ta ita aisha Allah ya kara mata yarda ya tambaye ta me annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gida qala sai ta ce ya khitu saubahu yakan dinke kayansa da kanshi kaga kenan yace ku bani zare da allura ya kama dinkin abinsa ai yana iya sa wani ya masa akwai bayi akwai mata akwai yara a'a sai manzo Allah ya dauki rigan da zare da allura yana dinki abinsa wa yakhsifu na'alahu yana facin takalminsa inda ya lalace ya ringa facewa wa ya'malu anan sai Aisha ta bada amsa domin karka dauka don an ce annabi yana hidimar iyalai don akwai waɗanda suka yi kuskuren fahimtar wannan guri suka ce ai wanda ya kamata ya dafa tuwo shine miji wai sun kuskure fahimtar wannan gurin ba inda aka ce manzo yana girki la saboda haka yasa sai Aisha nan take sai ta ce wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim annabi yana abin da maza kan yi a gidansu ba mata ba wato ba wai annabi yana karban aikin mata ne ya musu ba a'a aikin da aka san namiji yakan yi a gida to manzo yana yi amma abin da ya zama mace ke yi to mace za ta yi shi saboda haka ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi girki da sauransu bane la abin da ya zama maza kan yi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan riwayar tana sahihul jami'i sagir hadisi na 4937 akwai wata riwayar har yanzu inda aisha take cewa ma ya amadu ahadukum fi baitihi irin aikin da ɗayan ku kan yi a gidansa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wata riwayar tana cewa yaqsifu na'lahu wa yakhitu sawbahu wa yuraqqi'u dalwahu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi facin gugansa ko ya gyara kaga ɗiban ruwa ai aiki ne na maza ba laifi bane don an ga mai gida yana jan ruwa manzon Allah yakan yi facin ya gyara guga ya nemo igiya ya daura mata wannan duka yana kawar maka da siffa na girman kai domin shine abin da malaman hadisi suka suka suka faɗa kamar misali ibnu hajar a cikin fathul bari mujalla na goma shafin 385 ya ce ba annabi ne kadai ba ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba ne la min akhlaqil anbiya wannan halaye ne na annabawan Allah gaba ɗayansu duk annabawan Allah haka suke me ake nufi at-tawabu shine rashin girman kai rashin girman kai domin wallahi akwai mutumin da akan yayi shara gwamma ɗakin ya zauna da datti ya za a yi a ganshi da tsintsiya a hannu yana share ɗakinsa ɗakinsa ne fa amma ba zai yi ba ko kayan sawansa ne ya datti to idan ba za a wanke ba sai dai kayan ya rube a gurin wannan bai kama da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don haka yasa ibn hajar ya ce yana daga ainihin halayen annabawan allah a samu tawali'u wal bu'du an tana'um da nisantar duk abin da zai ba da siffa na sharholiya da nuna ji da kai imtihanun nasi da rena mutane li yustannabi saboda annabawa da su ake koyi li'alla ya khuludu ila rafahiya almazmuma dan aka wayi gari komai sai an maka to ta mutum sai ya samu wannan siffa na girman kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ishara da haka a suratul muzammil aya ta 11 inji ibnu hajar duk mutumin da yake da irin wannan siffa to rayuwarsa akwai alamar hadari zarni wal mukazzibina ulin na'mati ulin na'mati masu jin dadin nan masu sake jiki komai sai a musu Allah ya ce banni da su to kaga karka dauki wannan sifa karka dauki wannan sifa ya zama jifa jifa kai ma kakan yi wani aiki wani aiki na tawali'u yace don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama in yana gida yakan yi ayyuka na taimako ga iyalansa wanda ya shafi maza Allah ya samu dace na sai babi na gaba na'am kafin nan me yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a karkashin babin zagin bayi yayi magana akan zagin bayi sai ya kawo wannan wato yana nufin cewa maimakon ka zagi bawa abinda ya kamata kamar shine taimako in ka sa bawanka aiki sai ya gaza ko ka sa yaro aiki ya zama yayi ba daidai ba ba zaginsa za ka yi ba sa hannu za ka yi ku yi aikin tare shine hikimar kawo hadisin nan babi na 97 la yukallafu al'abdu min al'amali ma la yatiku haka ne ko kada a dora ma bawa aikata wani aikin da ba zai iya ba kada a dora ma bawa aikata wani aikin da ba zai iya ba haddathana abdullah bin yazid qala haddathana sa'id ibn abi ayyub qala haddathani muhammad bin ajlan al-qurashi an bukair بن عبد الله عن أجلان إجلان مولى لفاطمة بنت الوليد يرؤر خالد بن الوليد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمملوك طعامه وكسوته شيباوا ya samu abincinsa da suturarsa wato dole ne dole ne hakki ne na bawa a bashi abinci a bashi sutura sannan wala yukallafu min al'amali ma la yutiku kada a dora masa wani aikin da ba zai iya ba waɗannan abubuwa guda uku wajibi ne wajibi ne a ciyar da bawa wajibi ne a tufatar da bawa haramun ne a dora ma bawa aikin da ba zai iya ba hadisin yana irwa'ul galil hadisi na 2172 akwai hadisin nan a sahihu muslim kitabul aiman babu it'amil mamluk mimma ya'kul annabi sallallahu alaihi wasallam yace lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bawa ya samu abincinsa da suturarsa tufafi wala yukallafu min al'amali illa ma yutiqu illa ma yutiqu shine bambancin wancan riwaya da wannan kar a dora ma bawa aikata wani abu sai abin da bawan zai iya aikatawa hadisin yana muwatta na al-imam malik kitabul istizan babul amru bir rifqi bil mamluki yana al-musnad al-imam ahmad lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la tukallifunahu min al-amali ma la yutiqu kar ku dora masa aikata wani aikin da ba zai iya ba ku duba tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa babu addinin da ya yi bayanin sassauci ga bayi fiye da addinin musulunci kuma babu addinin da ya karantar da tawali'u irin addinin musulunci kaga ka sa mutane aiki amma duk da haka kai ma ya kamata a ce kana aikata wannan aikin wanda wanda shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko malaman tarihi sun tabbatar hatta sahabbai haka nan suke hatta sahabbai yana daga misali wanda akwai hadisai nan gaba da za su zo za mu karanta kamar hadisin 476 a littafin al'adabul mufrad zuwa 448 da 448 da kuma 476 duk suna magana akan irin wannan wato abin da hadisi ne ke karantarwa akwai labarin abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin wanda sahabi ne yana daga cikin sahabbai da suka samu wadata saboda ya yi gwamna amur bin al'asi mahaifinsa ya yi gwamna abdullah bin amrin matashi ne mai ilimi ne yana daga cikin sahabbai waɗanda suka fi ruwaito hadisi akwai yana da wata gona wato mahaifinsa yana da wata gona mahaifinsa yana da wadata shine amur bin al'asi wanda ya yi gwamna a misra wurare da dama yana da wata gona da ake kiranta alwahatu tana ta'ifa gonar an ce tafiya mil uku ne nisanta girmanta mil uku gonar mahaifinsa shine amr bin al-asi wanda dukkan su sahabbai ne amr bin al-asi sahabi ne sannan abdullahi bin amri shi ma sahabi ne wannan gonar tana da fadi ta kai mil uku hadisin yana cikin al'adabul mufrad din na al-imam al-bukhari ya kawo labarinsa amma yana gaba can yana wajen hadisin 448 ba mu kawo gare shi ba wato gonan an ce ya shuka inabi to inabin da ya sa a gonan ya sai katakai waɗanda za a kafa saboda tsare wannan inabin kafin ya girma wannan sai da ya sai katako miliyan guda katako miliyan guda shine alfu alfu khashaba ishtara kullu khashaba bi dirhamin kowane katako ya sayi shi da sule guda na azurfa kaga ya saya kusan miliyan guda na azurfa ke ne ya ana masa aiki to lokacin da ya shiga wannan gona wanda ya ba da labari shi ne amur bin dinar kala ya ce adkhala amur bin dinar fi ha'idin lahu bi ta'if sun yuqalu lahu alwahatu lokacin da ya shigo sai yake ce mar a ya'malu ummaluka qala la adri qala amma law kuntu saqafiyan la amiltu ma ya'malu ummalaka yana tambayar shin masu aikin nan yanda suke aiki kai ma kana wannan aikin shi amr bin dinar yake ba da labari da yake wanda ke da gonan dama sahabi ne wanda ke da wannan gona sahabi ne yake tambaya yana cewa shin waɗannan ma'aikatan da suke aiki cikin irin wannan babban gona kai mai gonan mai gonar ke tambayan amur bin dinar yake cewa kana ganin mai gona ya kamata a ce ya sa hannu cikin wannan aiki da aiki ya ce saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato yana karantar da abin da ya shafi mutum in yana ya sa wasu su masa aiki to shi ma ya sa hannu a kai ya sa hannu a yi aikin tare da shi wato kamar aikin ya fi zama mai albarka shi ne yake cewa laukuntu sakafiyan la'amiltu ma ya amalu umaruka inda a ce a garin nan nake zama da na yi aiki waɗanda laborerin nan duk da suke gonan nan da zan yi aikin nan tare da su sannan sai ya waiga yake ce mana innar rajula iza amila ma'a ummalihi fi darihi idan mutum ya sa mutane su masa aiki a gida bai zauna ba sai shi ma ya shiga suna aikin tare a wata riwaya ya ce fi malihi ko dai a gona ko a gona ko a gida ko a wani guri inda ka sa mutane su maka aiki ba wai sai ka zauna ku yi aikin daga farko har karshe ba a'a wato yana da kyau dai wani lokaci in ka zo kai ma ka shiga a yi aikin da kai ka zo ka yi fakin mota sai ka naɗe hannun riga ka cire takalma ka sa silifas ka ɗauki cebur laborori na kallo ka je a kwaɓa ƙasa a ɗiba ba mai cewa bari ko ka ci gaba can sai ka ajiye kuma sai ka wanke hannu ka ce mu tafi to wannan yana da albarka amru bin al'as yake cewa da a ce a saqifu nake a ta'ifa nake duk wannan aikin na gonar ba za a yi ta ba sai da ni shine yace domin idan mutum ya sa masu aiki su masa aiki a gida ko a cikin dukiyarsa kana amilan min umalillahi azza wa jalla idan ya saka hannu to yanzu shi mai aikin Allah ne kaga su suna aiki ne don kuɗi amma da zaran ya sa hannu to a sunansa mai aiki domin Allah domin Allah kaɗai zai biya shi saboda haka sai Allah ya sako albarka a wannan aikin da ake saboda kai da kake da aikin ka saka hannu cikin aikin saboda ka Allah ka nuna mar baka girman kai shi kuma Allah sai ce to ku bashi albarka saboda haka yake cewa da anan nake gonan nan duk da fadinta ya kai mil uku sai an yi aikin nan da ni saboda ga hadisai da suka samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin abin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya magana akai a littafin silsilatu sahiha hadisi na tara ya ba da misali da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda suke yi ya ce fasunna an ta'amala ma'a'un malika abinda ya zama sunna shine ka zama kana aiki tare da waɗanda ka sa su yi maka aiki idan ka yi wannan to la har abada ba za ka taɓe ba har abada wannan aikin ba za a samu matsala tare da shi ba in dai har mutum zai sa hannu ciki kaga kenan idan kana son mai kyau idan kana son abu mara kyau mai kyau mafi kyau to ka sa hannu a yi aikin nan tare da kai idan ka sa hannu Allah tabaraka wa ta'ala zai saka maka albarkarsa hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن يزيد الأدوي قال حدثني الليث بن سعد الفهمي قال حدثني محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله القرشي أن عجلان شين أبو عبد الله حدثه قبيل وفاته وتو عجلان يباشي لاباري kafin ya rasu annahu sami'a aba huraira ya ko ya ji abu huraira yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wajibi ne a ba ma bawa abincinsa da suturarsa wala yukallafu min illa ma yutiku kada a dora masa wani aiki sai wanda zai iya hadisin ya inganta saboda wancan hadisin da muka karanta na baya in ce yana irwa'ul galil kuma akwai riwaya ta al'imamu muslim da al'imamu malik cikin muwafa da kuma al-musnadul imami ahmad حدثنا مصدد بن مصرحد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش شين سليمان بن مهران قال قال معرور معرور بن سويد وان دي بعد لابارن أبو ذر الجفاري داما منشي kamar yadda al'imam al'amash ya ba da labari ma'arur bin suwaid ya kai shekara 120 a duniya yana ba da labarinsa cewa babu furfura a kansa ko gemun shi Allah ya musu rahama to ya yi karatu wajen sahabbai shi ya ba da labarin abu zar al-gifari ya ba da labarin abdullahi bin mas'ud wa jama'a min sahaba ya sake kawo labarin ne har yanzu ya ce mararna bi abi zarrin mun wuce garin da abu zarril gifari yake shine mararna bi abi zarrin mun wuce abu zarril gifari saboda hanya garin da abu zarri yake shine garin arrabaza kan hanya ne daga iraq zuwa makka babban hanya ne saboda haka duk mutumin da zai fito daga iraq inda zai tafi makka zai tafi aikin haji to dole sai ya bi ta rabaza shi yasa yace mararna mun zo wucewa ta garin da abu zarar gifari yake shine arrabaza wa alaihi saubun yana sanye da tufafi wa ala gulamihi hulla yaronsa wato bawansa yana sanye da saitin kaya fakunna sai muka ce lau akhasta haza wa afaita haza gairahu da ka karbi wannan ka ba mu wannan ga wani ka na kulla kai da ya zama saiti gare ka kala ka sai ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum bayinku yan uwanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya saka su a karkashin hannuwanku faman kana akhuhu tahta yadihi wanda dan uwansa ke karkashin hannunsa falyut'imhu mimma ya'kul sai ya ciyar da shi daga abin da ya ci wal yulbisu mimma yalbas ya tufatar da shi daga suturar da ya tufaci kansa wala yukallifu ma la ma yaglibuhu kada ya dora masa aikin da zai fi karfinsa fa in kallafahu ma yaglibuhu falyu'inhu alayhi idan ya dora masa aikin da ya fi karfinsa to ya taimaka masa akai hadisin mun ce ya inganta yana irwa'ul galil hadisi na 2176 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ya kuma gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك